أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا جمعة شاء ga watan safar wanda yi daidai da goma ko in ce watan safar shekara ta dubu da da da hudu arba'in 1441 wanda yi daidai da goma ga watan goma watan abin gani sha biyu ne sha biyu ne watan musarraf safar kima sha biyu ga watan yau sha ɗaya ne ya wuce wannan yana gaban oktobar da kwana guda oktobar yau sha ɗaya ne a yan sha ɗaya ne kenan shi sha biyu kwarai ko sha biyu ga watan safar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma kenan dubu biyu da goma sha tara a satin da ya gabata muna cikin fasali na biyar mun zo kusan ƙarshen shi ba mu ida shi ba fasali na biyar wanda yake bayani fi qasmihi ta'ala jadduhu lahu li tahaqquqi makanatihi indahu wanda ke bayani fuskar rantsuwar da Allah madaukakin sarki ke yi dan tabbatar da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah to mun zo inda mai littafi ke cewa qala al-wasitiyu wasifi ya ce asna alaihi bi husni qabulihi lima asdahu ilaihi min ni'amihi wa faddalahu bi zalika ala ghairihi wato karkashin fada Allah madauki zarki da yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim kenan malam wasifi ya ce Allah ya yabo a gare shi da kyakkyawan karbuwarsa lima asdahu ilaihi ga abinda Allah ya yi mai kyauta zuwa gare shi min ni'amihi na daga cikin ni'imominsa wa faddalahu bi zalika kuma Allah ya fifitar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ni'imomi da ya mai ala ghairi afsawanin sa li'annahu jabalahu ala zalika khuluqi domin Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afsa wannan ɗabi'an wadda take mai girma فسبحان اللطيف الكريم المهتر الجوادي الحميد الذي يسر للخير sarki ya tabbata ga Allah al-latif mai tautatawa al-karim mai karamci mai girma al-muhsin mai kyautatawa al-jawadi mai baiwa al-hamid abun godewa allazi yassara lil khairi wanda shine ya sauwake zuwa aikin alheri wa hada ilayhi kuma ya shiryar zuwa aikin alherin sun ma'asna ala fa'ili sannan ya koma ya yabo absa wanda ya aikin alherin waja zahu alaihi kuma ya mai sakamako a kan shi subhanahu sarki ya tabbata gare shi ma aghmara nawalahu mi yafi baiwarsa yawa wa awsa isbalahu mi yafi faralarsa kuma yarwa thumma sallahu an qawlihi ba'da hada bima wa'adahu bihi min iqabihi wa tawidihim bi kawali fasayu bi sawat fasayu tubsiru yusirun annan bancin Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗi irin ɗabi'o'i irin nasa masu girma sai ya koma ya san cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bakin ciki an kauli daga faɗar da su kafaran suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma yana cikin wanda ba su da hankali wa ba'ada haza bayan wannan bayan bayan yaban da amaki Allah tabaraka wa ta'ala ya mamaki sai sallam sai san ce bakin cikin da ke tare da shi an kauli daga dalilin fadan su nan ba da haza bayan wannan bayan wannan wa'adahu wa'adahu bihi min iqabihim wa taw'idhum da me yasan ce mai bakin ciki da alƙawalin da ya ɗauka ta haka da ta yi musu azaba da kuma musu narkon azaba su kafare bi kauli da faɗi Allah da yace fatatub siru wa yubsirun a sannu zaka gani ya ma'aikin Allah salatu Allah salamu alayka kuma wa yubsirun su ma a sannu za su gani asalatul ayati ka karanta ayoyin guda uku wato da yace fasatubsiru wa yubsiruna sai yace bi ayyikum maftun ko cikin ku wane ne al-maftun waye abin fitintuwa wane ne marashi hankali wane ne mahaukaci a cikin ku a sanu zagani fasatubsiru bi ayyikum maftun inna rabbaka huwa alamu man dalla an sabilihi ai Allah ubangijinka shine shine a alamu shine mafi sani liman dalla an sabihi daga wanda ya bata ya bar hanyarsa inna rabbaka huwa alim man dalla an sabihi huwa alim bil mutadina kuma shine yahi sanin suwaye shiryayyu su wannan ba wannan kafiri ba su za su baka labari ba su za su baka labari ba su ne wannan ayoyin da yace as-salatul ayat kenan summa bafa bada bada madihi ala zammi aduhi sannan ya koma a ba da madihi bayan yabansa ala zammi aduhi ya koma ya karkata a tafa ya karkata ala zammi aduhi a bisa zargin makiyinsa wa zikiri su khulqi da ambatan mummunan ɗabi'o'insa wa addi ma'aibihi kuma da kirga da kidaya aibobinsa shi wannan makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam mutawaliyan zalika bi fadlihi yana mai bibiyan wannan da farlasa wa muntasiran linabihi yana mai ya taimakon annabinsa sallallahu alaihi wasallam yana mai baiwa annabinsa nasara shi da amince Allah ya tabbata gare shi wa zakara bid a ashara khaslatan khaslatin afwan sai ambaci a dabi'o'i na dabi'o'i na wancan waban zargin har goma sha shine bid a ashara hiya da goma kenan min hisabi min hisabi zamina daga cikin dabi'o'i na zargi shi a cikin sa bi kauli ta'ala da faɗa Allah madaukakin sarki da yace fala tutil mukazzibin daga nan ya faro ila kauli har zuwa faɗa sa asatirul awwalin wato in aka bibi daga wannan aya ta takwas zuwa aya ta goma sha biyar nan ne Allah tabaraka ta'ala ya ambaci ɗabi'o'i munana na wannan mai zargin annabi sallallahu alaihi wasallam shine walidu ibn al-mughira wannan kafiri shine aka ce cikin qur'ani ba inda aka fatattaki wani kafiri ba inda aka wulakanci wanda ya cancanci a wulakanta shi kamar wannan wurin babu inda aka ahidi aibobi na wani abin halitta kamar aran anan wurin saboda ko ya taba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai in muka bibi ayan ne sai falatil mukazzibin na harin kenan ya ce karkazi falatil mukazzibi karkazi karkazi wannan suke makareta ya ce makareti ne kenan falatil mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wannan makaretan sun so law tudhinu law talinu fayudhinun dan kadan lausa saka saki kai wani saki san sassako haka cikin addinin ka su ma sai su sassafta ma'ana ka bi su a yi kafirci tare da su su ma sannan wai su bi ka a yi addinin naka tare da su wannan shine ake ce mai mudahana mudahanan nan ita haramun ce amma abin wata abin da ta yi kama da ita kishiyar ta ce ana ce mata mudara almudaratu ita ko an so abin da yake musahabi shi ita mudahana shine mutum ya sayar da addinin shi saboda duniyar shi ka ba da addininka saboda duniyar ka ta tsira da abin da ya kama da haka addininka ne za ka saki kawai saboda wai kai ka sha da duniyarka a kiyaye ba wai ba a ce ba kamar inda aka ce ranka ne zai fita to na wurin abu ne wanda yake shi ma akwai maganganu a kai misali a ce wai mutum ne ko ka yarda ko ka furta kafirci ko hida ma kai ba irin wani ake nihi ba a kawai nan mutum ne ya zo kawai wani abu salon da ke huci ne sai ka yarda kai addinin naka ka ayi saboda ka samu wani abin duniya ko matsayi ne ko ma mine ne ko dukiya ne wani shine ake cewa mudahara amma ita mudaharatu ita kai yanda addinin ka zai kubuta ko da duniyar ka za ta salwanta shine mudarat sai ka ba da wani abinka na, na duniya ka yarda ko a cuce ka a duniyan dan dai addinin ka ya kubuta ta wannan ita ce mudaratu ita wannan an so hakan nan kin saboda addinin ka ya kubuta ba komi kai asarar duniyar naka ne da cewa ba a ce ba mutum ya banzasar da abin da Allah ya mai ni'ima a wai ta kama ne to in dai za ka kubuta da addinin ka ko da wani abu za ka bari na na na duniya ka to wannan shine ake yawa mudanat to shi wannan su wadulatu dinu fadihinun sun so su rika ayi mudahana ne eh wannan sifa ta biyu kenan mudahin ne aikin mudahana kuma haramun ne fala tu'il mukazzibin wadulatu dinu fadihinun wala tuti ko fala tuti wala tuti kullu halafin mahin wala tuti kullu halafin mahin kuma sifa kenan ta uku kattabi dukan wani mai yawan rantsuwa halafin mahinin wanda yake wulakantacce ne akan shi wanda shi wulakantuwan nan a zuciya ne take mutum wanda yake bibiyan duniya shi inda duniya ta yi wanda ke bin hawan shi wanda ke bin son zuciya shi wannan ba mutum bane mai girma wulakantacce ne me shi ne ta innal hawa la hawa la hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani shi innal hawa bin son zuciya lahawalha wallahi shine wulakantuwa shine wulakanci da ainihi da ainihin in kana neman wulakanci in ka zo ka ga mai bin kaga san zuciya bin san zuciya shine karshen wulakanci wa sari'u kullu hawan sari'u hawani wanda ke gaugawan bin san zuciya to sari'u hawani shine dan kai wanda san zuciyan ya ka shine wulakanci wanda wulakanci ya kada shi warwas to shi wannan ayace mai Allah tabaraka wa ta'ala ce ban ce halazin mai yawan rantsuwa ne akan ƙarya mahin kuma wulakantacce ne saboda bin san zuciya shi hamazin mai yawan aibanta mutane ne gulma da tsegunguma irin wanda ba su halitta ba hamazin da aibanta da irin ya huce wanda zai huce ka gan shi shi ne da shi wannan mugira walid bin mugira ke wadin sifofin shaka hamazin masha'in binamin mai yawan tahiya ne da kormoto ya hada wancan da wancan da annabi manci amma zin mashan bin mana'ilil khairi sannan mai yawan hana alheri ne inda ya kamata shi alheri in ka hana alheri na musabi ba zargin ka da shi ya kamata kai baka ba ba zargin ka zargin ka da baka aikata ya kamata ba abin da ya kamata abin da ya waje baka yi abin da inda ya waje bai ya aikata alherin baya Allah ya bashi duka baya mana'ilil khairi mu'tadin mai ƙetar iyaka Allah ne azimin mai yawan aikata laifi ne malaka mutannifin utullin ba da zalika zalimi sannan shi wannan mai ghalizu tabi'i ne mai kaushin ɗabi'a ne mai mawuyacin lamari ne ba mai saukin kawai kai bane ba utullin ba da zalika bayan duka wannan zanim kuma du'iyu ne mulsaqun ne li li ghairi ahlihi ko ko li ghairi ahlihi an nada shi an an an hada shi uban shi an ce uban shi da ba uban shi bane wanda aka ce uban shi ba shine uban shi ba ma'ana shege ne karshe ma aka ce shege ne shi wannan qur'ani ne dake miki bayanin haka magana ba tatsuniya wace dole yake karanta tafsiri zai ga haka da aka hida mai haka ya ji duk abin da aka lissafa mai ya san yana da shi sai ya dauki takobinsa sai je ne uwarsa yace to Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aibanta ni da aibobi na lissawa suna ga duka abin da ya wadi haka ne amma akwai guda ɗaya wanda ba wanda isa ya san gaske shi sai ke ko ki hida mini gaskiyan ko in hida miki kai wai shin ni waye ubana ya tsare uwar shi da takobi ya matse ta ya matsa mata sai ta ce to wallahi baban nan naka ya kasance mai yawan dukiya muna zaune da shi shekara da shekaru shi ko nini ne ma'ana ɗan ƙaramin azzakari yake da bai iya ya kwanta da mace ya aihu na ga shekaru suna wucewa haka nan in bin samu na aihu tare da shi ba kenan in ya mutu fa ba ni da komi saboda haka na karkata na tafi wurin mai kiwon shi makiyayin shi kai dan makiyayin shi sannan ya je takobin shi ya mai da takobi gidanta wannan duk alkur'ani ya tona mai asiri ya aibanta shi haka har zuwa abin da shi ma bai sani ba sai da ne bincike kuma sai abin haka ne saboda ya taba ya shiga alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shine har zuwa zuwa a fadi da da yace wa tulbar zalika zanim an kana zamani wa banin idza tudla alai ayatuna qala asatirul awwalin wannan duka wai shi dan ya kasance an kana zamani wa ban dan ya kasance Allah ya bashi dukiya ne yana ma abucin dukiya da ƴaƴa yake daga wannan yake yi ma amma yake sallallahu alaihi wannan haka yace idza tula ali ayatuna qala sadir al-awwalin ko lokaci aka karanta musu ayan ayoyin mu yace kai tatsuniyoyi ne na mutanen farko sai su kare ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da an taɓa shi ba ba ba ɓata lokaci saboda girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah nan bai kyalewa ba take yake take yake ba da yake yake yake yake ba da rage irin wannan da yake a sadul awalin sai tuna mun akwai dan Abu Lahab da ake cewa Utba Utba bin Hilab shi wata rana suna tare da mahaifin nashi Abu Lahab ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hange shi tsaga yace baban nashi bari gani bari jin tsokane shi bari je daidai an sabkar da sura nan ta suratul najm ita suratul najm inda da aka sabkar da ita aka umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta nan da yaje inda ya karanta ta a Ka'aba duk kafaran kowa kowa nan ya karanta ta daga farkon ta har ƙarshe ƙarshe da an inda aka wadi sujadan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada kowa ya sujada an ce sai Umar ibn Khalaf shi kada yace kai ba na yarda ba ƙuguna ya yi saman kaina ta gashi na saman ni ke na ƙasa yake bin yarda sai ya ɗauko ƙasa ya ɗan goga ga gushe shi wani suka ce ba shi ne ya waka bari amma dai su ne manyan kafaran da aka yi haka to cikin nan ke akwai bayani irin kusancin da ma'aiki ya samu a wurin ubangiji har inda ke ce mai fakana qaba qausaini aw adna sai shi wannan utubatu sai ya ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wai shi wannan ƙaba ƙausai ne nan a wadana ka ni hofin yarda da wannan ba kawai izgilin zai mamaki su wannan wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Allah ka ɗora wani kare daga cikin karrin kanka a saman wannan ka ba wani kare da cikin karnuka dama ya hallaka shi yake na sai ya koma wajen babansa sai babansa abu lab ya ce ya kuka yi da shi mi kace mai yace ka ji abin da ce mai yace shi ko mi yace ma sai ce gashi abin da yace mai addu'a da mini sai ce kai wallahi haka yace ma yace in haka yace ma to ni ko ba na amince ma addu'a in shuha kenan ni bin abin da yace sai ya samu ka wani hona san da abin da hudi sai tun yana karami ma tun kamun a ce a ce musu annabi annabi ne su Allah ya aiko shi bai taba hida abu bai abu ta ba yace to ni ma bana amince ma abin da yace ma ma zai same ka shikenan ko tahiya ta kama su suka da irin kasuwanci da suka taya sham sun kai tsakiyar dokar daji inda ya kamata ya da zango wajen wani wani rahibi wanda ke cikin sauma'a yana cikin gidan ibada shi cikin ibada shi mai ibada cikin daji yake daman na yake zaman shi suka zo nan siya da zango nan sai ce kai kai kai wa'annan taron laraba me ya kawo ku wurin nan wurin nan yanda kuka san a wajajen ku bisashe irin irin wato awaki da tumaki yanda suke da yawa a can wajen ku haka nan zakoki suke da yawa a nan wurin me ya kawo ku wannan wurin ku tsaya nan wurin to yayin da gande su dai gaban su haduwa ke musamman Abu Lahab shi da ya san abun nauyin magana ma aki sallallahu alaihi wasallam to dare sai ta yanzu yace kai abu labe ya tashi ya hudu ba ya ce jama'an nan kun san matsayina a cikinku kun san shekaruna saboda haka abinda nake nema gare ku ɗan nan nawa kun ji yanda ya hidi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna ma'aiki ce kun ji yar ada da mai saboda haka ban amince ma ɗana ba wani abu ya same shi a dajin nan ba abinda nake so ku tara kowa a tattara kayayyaki wuri guda sai shi a mai shin hudu a saman kayayyakin mu mu kewaye kayayyakin ƙasa mu kwanta ƙasa shi a haura shi can sama suka ji magana shi aka aka haka zuwa can cikin dare sai Allah ya kawo wani zaki ko zaki ya zo yana sansanin su ɗaya bayan ɗaya duk abin da yake nema bane ba kawai sai cikin hadisi kica sai zaki ya tattakura tattakura ya ya tsalle ya hau sama ya je karye wuyan wata batun nan ya gama da shi to wannan shine su ne irin abin da suke karyata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi irin sakamakon masu karyata ma'aiki ke na sallallahu alaihi wasallam da yake jin shi wanga da yake ta idza tula ilai ayatuna qala satirul awwalin to irin wannan ne shi ma yace mai ai kaba kausain wa shi bai yarda wannan ba to ga irin abin da ya same shi thumma khatama zalika bil wa'id as-sadiqi sannan Allah tabaraka tabaraka wa ta'ala ya cika wannan da narko na azaba wanda yake na gaskiya wanda sai ya tabbata bi tamami shaqa'ihi da cika tsiyatarsa shi wannan matsiyacin makiyin Allah wa khatimati bawarihi da karshen halakarsa bi qawlihi da fada Allah madauki sarki da yace madauki sarki da yace sanasimu ala al-khurtum a sannu za mu mai wata alama afsa hancinsa nan hancin ma sai ambace shi khurtum zamban bai ida ba khurtum yace ma muna cewa khurtum shine hancin giwa dan aifantawa sai yace wannan ai wannan kata hancin nashi za mu mai alama eh sanfi ma al-khurtum za mu mai alama za mu aibanta shi a aibu wanda ba ya mance shi ba har abada saboda a wurin nan ba inda zaka aibanta zaka ma mutum balshe ya wanzu kullu ana ganin shi kamar hanci sama hanci inda mutum ba ku ganin mutane da suke da tsaga mutum yana tsaga ko kamar me amma in gashi ya to mai shikenan in ma ba wanda ya san shi kwarai ba bai san ma yana da tsage ba to wannan a hanci aka ce za a mai wata alama fakanatu nusratul lahi ta'ala lahu atamma min nusratihi li nafsihi haka nan ko a yakin badar aka sharbe mai hanci aka same shi an kashe shi an sharbe mai hanci wannan ɗaya daga cikin ma'anar da ake fahimta cikin sanusi mu alal khurtum kenan amma aibantawa mafi dawama ita ce ga ta cikin alkur'ani har gobe ana karantawa an aibanta shi da aibi daga shi kan shi ɗabi'o'in shi halayen shi jikin shi har zuwa asalin shi ma shi shege ne har gobe kuma ana karantawa fakanat nusratullahi ta'ala lahu atamma min nusratihi li nafsi sai taimakon ba da taimakon Allah irin kama a ka shiga cikin matsala kana bukatar wani ya taimake ka to irin wannan taimakon da Allah ya kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance shi ne mafi cika daga taimakon shi kanshi linafsi a fusa kanshi da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya bari ya bar shi ya rama abin da kama rama da bai iya rama ba kamar yadda Allah ya rama mai aka wa radduhu ta'ala ala wa aduwi ablagh aghlab min raddihi raddin da Allah madaukakin sarki ya amsa makiyinsa shine mafi kai gaya daga daga raddinsa shi kanshi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wa asbatu fi diwani majlihi kuma wannan raddin da yi shi ne mafi dawwama a cikin littafi na rubutun darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wani littafi akwai wanda in mutum ya aikata wani abin alheri ake rubutawa to wannan raddin da Allah ya yi shi ne mafi dawwama mafi tabbatuwa a cikin wannan littafin na rubutun darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda an wulakantar da makiyinsa ba don komai saboda ya so ya ci mutuncinsa to cin wannan wulakantuwar makiyin ma'aikin salam shi ɗaukakan daraja ne nashi sallallahu alaihi wasallam na alfasul salisi fasali na na shidda shi ma warada min qawli ta'ala fi jihati sallallahu alaihi wasallam mawridar shafaqati wal ikram cikin abin da yazo daga fadar sa Allah madaukin sarki a fi jihati sallallahu alaihi wasallam a cikin jiha janibin sa ya da amince Allah tabbata a gare shi zawwa mauridu shafaqati zawwa ta tausayawa wal ikrami da girmawa wannan fasalin kenan zai bayani ne cikin abin da yazo cikin alqur'ani duk da shi ma ko a ƙarshen fasalin zai zai bayani tsakurwa ne ake in ya so an hauda ka bisa hanya kai kanka zaka zaka zaka gani da kanka sauran wuraren dan Qur'ani baki daya ga wanda suka san Qur'ani suka tsaya suka fahimce shi kawai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hidin darajojin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hidin martabobin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa da jama'ansa da kuma sukan wa'anda ba su bi shi ba ba su bi wasu wasu kyamata shi wasu kyamatan mabiyansa da jama'ansa na daga mursalai da annaba da suka ce da bashi hakuri da dai bashi misali da tarihi irin abin da ya kasance kusan komi na annabi ne sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a kowane janibi aka dauko tsakurwa ce ake a baka kai sauran sai ka yi da fahimta da kanka to zai bayani bisa abin da yazo a cikin zawwa ta ta tausasawa da girmamawa wa amma aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ta'ala Allah madaukin sirri yace tsaha ma anzalna alayka alqur'an litashqa qila wannan ayar wannan ayoyin guda biyu wani kauli aka ce tsaha kin nan abin da ake yi da tsaha ismu min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam suna ne da cikin sunayen shi tsira da amince Allah tabbata gare shi wakila wani kauli aka ce huwa ismu huwa ismu lillahi suna ne na Allah wakila wani kauli aka ce ma'anahu ya rajul ana nihin ya kai namiji yake nihin wakila wani kauli aka ce ya insanu ana nihin ya kai mutum wanda yake cikakken mutum wakila wani kauli a aka ce hiya hurufun muqatta'atun bi ma'ani harfofi ne wanda suke abun yayyankewa dan su yi nuni zuwa wa'ansu ma'anoni qal wasifi mal wasifi yace arada Allah da yace ya ya taha yana nihin ya tahiru faƙin nan tana nuni zuwa tahiru ne ya kai tsarkakakke haƙin nan kuma tana nin ya hadi ya kai shiryayye taha ya tahiru ya hadi ya kai tsarkakakke ya kai wanda kake shiryayye ne wakila wani kauli aka ce huwa amrun min alwata'i a a umarni ne aka ba ma ayi sallam daga asalin kalma ta wat'u taki walha wa ma'ana ka taka da kawaka shine shine wata umarni aka ba shi aka ce taka walha haƙin nan kuma kinayatun kinaya ce anil ardi daga ƙasa ma'ana nuni ne ana nin ƙasa ne kenan ai abin da ake ni tamid alal ardi ka dogara akan ƙasa bi kadamaika da ƙahuwanka wala tud'ib nafsaka karka wahalar da kanka bil itimadi ala qadami wahidin absa da dogaro absa ƙawa ɗaya wa huwa qawlu ta'ala shine faɗar Allah madaukakin sarki ban sani muna gane daga gaba zai ƙara bayani shi ban so in rika tsaya yana yanke in na hidi bayani ma gama zai zo abin da ke ni ana nin kai dogara da kahuwanka maimakon ka dogara da kawa ɗaya a cikin sallah gaba zai zai ƙara bayani wa huwa qawlu ta'ala shine faɗar Allah madaukakin sarki ma anzalna alayka alqur'ana ba mu sabkar da alqur'ani ma a gare ka litashqa domin ka wahalta nazarat al-ayatu wannan aya ta sauka shi ma kanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya takallafu min sahari cikin abinda ma'aiki tsiya da annabi tsiya da mutala sabata gare shi ya kasance yana tsora makansa na daga hana ilo barci wa ta'abi da gajiya da gajiya wa qiyamil layli da kuma tsaya madare akhbarana al-qadi abu abdullah muhammad ibn abd abdurrahman al-qadi abu abdurrahman muhammad ibn abdullah abu muhammad ibn abdurrahman ya ba mu labari wa ghayru wahidin al-qadi da kuma mutum da ba mutum guda ba wanda mutane da dama kenan anil qadi abil walid da qadi abil walid albaji ijazatan yana mai bada ijaza wa min aslihi naqartu daga kuma asalin wannan ijazan ma na naqaro shi ruwaya akwai hanyoyi da yawa nan na rawaito hadisi akwai wanda za ka ji baki da baki malami ya karanta mu hadisi da sanadin shi ka ji kai ma ka riƙe da kunnan ka ga gaba ka faɗi akwai wanda zai rubutawa kai rubutawa aka yi wani ne ya zuwa wani kamar yanzu misali sahih bukhari da muke da daga shi imam bukhari har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rubuce suke nan wurin sai wani ya zo ya karanta littafin a wurin wanda ya rubuta littafin wannan kuma ya mai ijaza ya mai ya bashi dama na baka dama kai ma ka ji kazantar da duk abin da ke cikin littafin nan daga ni kaji wannan shine ijaza an mai ijaza an halitta ma kaje kai ma kamar kaji da kunnan ka ne wannan amma gashi dai wanda ke a rubuce ne wace daga asalin ku wannan daga asalin nashi na kartu na kalo قال حدثنا أبو ذر أبو ذر الحافظ حدثنا أبو محمد الحموي حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي حدثنا عبد بن حميد حدثنا هاشم بن قاسم عن أبي جعفر عن الرديء بن أنس الذي بن أنس يتي قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه غريشي يا كسنشي إذا صلى إن يتاشي صلى قام على رجل sai ya tashi abta ya yi tsaye tsayuwa yake akan ƙafa guda ɗaya wa rafa al-ukhra sai ɗage ƙafa guda wa fa anzala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki sabkar fa yani yana nin da ba tsayil arda ka taki kasa ya Muhammad ya kai annabi Muhammad ya da mutu Allah tabbata gare ka ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba musabkan ma da alqur'ani ba domin ka wahalta al'ayata ka karanta ayat wala khafa baya buya bima fi hadha a cikin abin da ke cikin abin fi hadha cikin wannan kulli dukan samiyan ikrami husn mu'amalati wato abin da ke cikin na daga karamci da kyakkyawan mu'amala baya boyuwa saboda Allah tabaraka wataala shine ake bauta ma amma yake so ba sai bana so ka sha wahala cikin bautan nan ga yanda zaka yi ka saki jikinka ka yanda zaka jin dadi cikin bautar taka Qur'ani na sabko ma da shi ba na sabko kai ta wahaltar da kanka ba shine wa in ja'ala wa in ja'alna taha min asma'i sallallahu alaihi wasallam in ko muka sanya taha nan muka doka kamar absa kaulin sashen masu fassara da suka ce min asma'ihi daga cikin sunayen shi ne tsiya da aminci Allah tabbata gare shi kama tsila kamar da aka faɗa au ju'ilat qasaman ko ko aka sanya ta ita taha kin nan rantsuwa ce lahiqal fadlu faslu bima qablahu to kenan wannan fasalin zai hadu da na gaban shi wanda yazo cikin a wanda Allah ke rantsuwa da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi girma Annabi sallallahu alaihi wasallam koko yayi rantsuwa dan ya nuna matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa mislu hadha min namti min namti shafaqati wa irin wannan kuma irin wannan yana cikin tsari wanda ya zo na tausasawa wal mabarati da kyautatawa qawluhu qawluhu ta'ala shine fada Allah madauki sarki fala allaka baqi nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa yana cikin irin wannan tsarin irin kamar yadda abin da ya gabata wannan ayat abin da ake yi da wannan ai qatil nafsaka fala allaka wai wannan lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake isar da sako to kafiran da suke ba da baya abin yake yi ma ma'aiki sallallahu zai shine Allah ta barko da rike ce mai fa Allah ka baka inna saka to ko dai kai mai mai halakar da kanka ne baka na suka ala tarihim afsa guraban su lokacin da sun sun sun kauda kai zaka halakan ka da kanka ne na Allah ka baka nan suka ala tarihim in lam yu'minu bi hadhihi hadisi dan kawai ba su yi imani da wannan alqur'anin ba asafan akan bakin cikin da ke damunka so kake sai ka halakar da kanka ka sauka ma kanka ai ana ne qatil nafsaka da ake baqi nafsaka mai kashe kanka ne lizalika da dalilin wannan ghadaban saboda fushi au gaizan koko bakin ciki au jasan koko abin da yake kama da sarau da ma'aiki sallallahu alaihi aka aiko shi bai kiba kowa ya amsa sakon nan bai kiba kowa so yayi kudda aka abinda Allah ya aiko shi nan ko kowa ma ya amsa baki da to in ba su amsa ba kamar wa'annan na farkon da suka ki amsawa mutum ko kai ne aka aka aka ce ka kai sakon nan sai ba a ji ba kaso musamman da wani aka nuna kamar tirjiya sai ka ji tsoron kamar ka sare anya ko mutum abin da zai samu karbuwa to saboda damuwa wannan ta rashin samuwar karbuwa to za ka kashe kanka ne wa misluhu qawluhu ta'ala ko tankwacin wannan fada Allah madaukin sarki aizan kuma la'allaka basu nafsaka Allah yakunu mu'minin da ko watakila ko za ka kashe kanka ne za ka halakar da kanka ne saboda ba su kasance mumine ba su makala ta'ala sannan bayan wannan Allah maruki sai ce inna sha nunazzil alayhim min as-sama'i ayatan fa zannat a'naqu min akhadihi an ho mun so wannan tsari na ne insha Allah haka ne na so inda na so inna sha inda mun so insha Allah nunazzil alaihim min as-sama'i ayatan da sai mu sabko musu da wata aya min as-sama'i daga sama wadda fazallat ana kumla khadiina wanda wuyayensu za su kasance masu kaskas da ita mana su zama masu sallama mata ayan nan da zamu sabko da mun so sai mu sabkar da abu guda wanda dole su kowa sai ya bar gaskiya kamar da kuma mutane annabi Isa Allah ta waka da na kita wa idna taqala jawal fawqa muka annahu dhullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khuzu ma tanakum bi quwwatin wadkuru ma fi allakum tastawun Allah Allah ya ce maka dauka su da suka saboda suka tsaurin kai ga abin da aka ce musu suka iya ayoyin ga su an zo da su a rubuce alluna na annabi Musa ya zo daga wahayi daga wurin Ubangiji kawai suka ce ka wannan ina kawai suka ki karbawa da ayoyin da aka nuna musu Allah sai ya ɗauke wani katon dutse sama su baki ɗaya ya zama su kamar ya musu inuwa idan ya yare su ba inda za ka sha ba inda inda kai ba ka ba ka saka hitar ga wannan karkashin inuwa tashi ba gashi nan sama kasu kasu kasu wadannu annahu waqi'un bi suka suka samu yakinin cewa wannan in ba su ha karba ba dutsen nan zai sabko kansu to aka ce musu kuri ƙa'ayoyin nan da ƙarfi na kusan yi ta to dole su suka dole su suka karbi wannan ayoyin to in Allah ya so da sai irin sai Muhammad mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin haka musamman makan take kiyar duwatsuna da aka da san an ga katon dutse to ko kai yanzu ba ma dutse ne hado ba ko wani gefen dutse aka wurgo yayi kamar tashin bomb ai dole mutane sallama to ayoyin Allah ba su kaida Allah ya ce da ya so da ya so da sai ya haka eh saboda ka duk wannan da Allah shine ake wa mu aji sallallahu in ba su yi ba karka damu da na so su miƙa wuyan da sai in sabko da kawai kai tsaye haka ne tsari kayan haka haka ne zai wa min hazal bab qawluhu ta'ala yana da cikin wannan babin da ya faɗa Allah madaukakin sarki da yace fasda bi ma tumar wa arid anil mushrikin ila qawlihi ta'ala wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun ila akhir suwa wato fadar Allah shi ma cikin ƙarshen suratul hijr da yake cewa fasda bi ma tumar wani zamani da farkon aiken ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai da'awa ce sirriya ba a ba da izini a bayyana ba a ɓoye ake isar da saƙo wannan a ɓoye ya hida ma wannan wannan a ɓoye ya hida ma wannan har sai a kwashe kusan shekara uku to wannan ayar ta zaba kawai Allah ya ce ka bayyana abin da aka umarce ka da ka bayyana shi fasu da'i ma tumar wa arida lil mushrikin ka kauda kai daga barin mushrikai yace ka karanta wannan ayar har ya zuwa inda yace wa laqad alam annaka yadu sadu ma yaqulun zaka ga irin taimakon da Allah tabaraka ta'ala yake cewa da yace fasu da'i ma tumar shi kan shi sadakin nan kamar tsagewa ne abin da daman kunshe yake wahayin da komi gaskiya ne aje amma ba a bada iko aka bayyana aka ce kawai ka tsage da hudin gaskiya ka daga muryarka ka bayyana wa da mushrikin ka kawai da kai daga barin mushrikai inna wa da mushriki ko me yake tsaya inna ka fina kal musajin ko haka ne kan aya yake tsaya fasdai ma turu da mushriki inna ka fina kal musajin mu mun isan maka daga masu izgili والله ما تمر وعلينا المشركين كفناك المستاذين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وأن سكي سا سكي هذا الله هذا سكي هذا بوت الله دواني الذي يجعلون مع الله إلها آخر إنا كفناك المستاذين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسداري ما تمر وعلينا المشركين إنا كفناك المستاذين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ها wasofa ya lamu a sanu za su sani a sanu za su sani a gaban wasofa ya lamu walakanna alamu walakanna alamu annaka yadi ku suruka ma yaqulun lalle mun yi sali cewa annaka yadi ko annaka ne ko cewa kai yadi ku sadruka bima yaqulun kirjin ka yana kunci da dalil abin da suke faɗi fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi kana mai cudan yashi da godiyan ubangijinka kana tsarka tsarkace ubangijinka kana mai cudan ya da godiyan ubangijinka wa kun mina sajiri ka kasance tare da masu sujada masu yin sallah wa abu da rabbaka ka cika bauta ma ubangijin ka cika bauta da bauta ubangijin ka hatta ya ci kal hatta ya ci ya ci ya kal yakin hatta ya ci ya kal yakin har sai yaqini ya zo maka yaqinin nan shine mutuwa shine ce al al yaqin al mutayaqqan bi wuqu'ihi abinda aka sakankance da abkoshi shine yaqini wasu mutane saboda daman shi dan bai bar baya so ya kyale yanda ya alƙawarci alƙawari sai ya ɓadda mutane haka ne yake tusa musu ra'ayi ba tare da sun dogara da fasaran kowa ba ko wani wanda zai kama ni su kawai suke fasara da wahayin shi dan wai sai wai yaqini nan in ka samu sanin Allah ne kawai wa abu da rabbuka ta ce kai tabbata ubangijin kana sallah har sai yaqini ya zo ma in ka samu yaqini in ka shi su a wurin su ne sanin Allah da ka san Allah shikenan kenan ka bari tunda ga wannan hatta ke da gaya ce kai ta bauta wa ubangijin ka ar sai yaqini ya zo ma alhali ko yaqinin nan ya zo cikin qur'ani an fassara shi san cikin qur'ani ba sai an tambaye ka meye ba a can masu wanda ba su wanda wanda suka shiga cikin sakara ma tare kun fi sakar qalu lam nakum min musallin wa lam nakun nut'imu miskin wa kunna naqudu ma al-khaidin hatta atana al-yaqin wa kunna nukadibu yawmiddin hatta atana al-yaqin mun yi ta wannan ga abin da muka yi ba ma sallah muna kutsawa tare da masu kutsa cikin bata ayoyin ubangiji da karyatawa wa kuna nuka zubi wa mutum mun kance mana kanan ba mu bara saraka ba mu wa kuna nuka zubi wa mutum mun kance mana karyatawa da yawan karshe muna ta yin haka hatta a tan latin har sai da yaki ne zo mu to shi ma daga sana Allah ne ko to shi ka ganin wannan aya sai ta fassara ma mutum in dai gaskiya ake nema shi Qur'ani fiyayyen fassarar Qur'ani shine abin da Qur'ani ya fassara da kanshi to wannan yana nihin mutuwa ne yaƙini an ce mata yaƙini saboda dillalacin malalata sun kasa samo hanya wanda za su ƙaryata mutuwa ba wanda isa ce mutuwa ƙarya ce yaƙini kenan mutan sun yi sun yi akwai wani ma wani sanannen filosof a ce mai ya shahara sun cikin da yahudu ne cikin irin muna cikin mutane masu cewa babu allah nan shi filozofin shi shi ta kawar da cewa dan mi ma kawai mutane suna bakan zuwa babu wani abin bauta to yayi kokari ya kawo hujjoji na ya nuna ma bata ci ire-iren su cewa ba Allah yayi daidai gurgo ya ga ya ga hamma ya samu an su ya ciwo kansu amma yace ya kasa yanda zai yi ciwo kan mutane cewa ba mutuwa ita mutuwan nan shi ma ya rasa yanda za a yi a kauce mata to yaqini kenan to shine aka ce ma a karanta har zuwa wannan ayat da ke cewa abudu rabbaka hatta ya ci yakalin awa shine ko fasda ma to aka ce ila akhir surati har zuwa karshen suna shine wa abudu rabbaka ta ya ci yakalin walaqad walaqad istuhziya bi rusulin min qablika wa qawlu kuma da fada Allah madauki sarki da yace walaqad istuhziya hakika an yi izgili bi rusulin da manzanni wanda suka zo min qablika gabaninka wal ayata al ayata shi ma ka karanta ayat قال مكي ita ma ita ma karshe aya wala kadu tuziya bi rusulin kaduka fa haka bil ladina sakhiru ko sakhiru ma kanu bi yastahziun yawa wala kadu tuziya bi rusulin min qablika ai an izgili wa annaba manzanni suka zo gabanin kami am ya faru ga wanda suka musu izgili fa haka bil ladina sakhiru ma kanu bi abinda wa'annan masu musu izgilin abinda suke musu izgilin akan shi sai ya komo ya kewaye su ya sabka akan su ba haka bin safi makanu bi sadu ne kenan al'ayata karanta aya kala maki maki yace sallahu ta'ala Allah madauki sarki Allah madaukin sarki ya sance mara bakin ciki ya sance masa bakin ciki bima zakara abinda ya ambata wa hawwana alaihi kuma ya sauƙaƙe gare shi ma yalqahu min al-mushrikin daga abin da yake gamuwa da shi na daga inkari daga wajen mushrikai wa alama kuma Allah ya sanar da shi anna man tamada ala zalika cewa duk wanda ya zarce a cikin wannan ya hullu bihi ma halla biman qablahu abin da ya sabka abin da abin da ya sabka akan wa'anda suka zo gabanin shi na da kafirai ya hullu bihi to zai sabka akan shi wa mislu hadhihi tasmiyati yana kwatankwacin irin wannan sance bakin cikin qauluhu ta'ala fadu Allah madauki sarki wa in yukadzibuka faqad kuzibat rusulun min qablika in ya ma'aikin Allah in suka kasance in yukadzibuka in sun karyata ka faqad kuzibat rusulun min qablika hakika an karyata manzanni wanda suka zo gabaninka wa min hadha yana da cikin daga yana yana da cikin wannan kaulu ta ada bado Allah madauki sarki yace kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun hakan nan su kafare ba ba a taba samun ma atallazina min qablihim min rasulin wannan kafaran na maka wanda suke inkarin ka suna kareta ka suna ce ma kai masihirci ne mara shi hankali ba ba a taba wani manzo ba a taba yin aiko wani manzo gabanin su ba face su wannan mutanen da ake aiko ma sai sun ce mai illa qalu sai sun ce sahirun wannan dai masihirci ne dan dabo ne aw majnun ko ko mahaukaci ne azahu azahu Allah ta'ala Allah sai ya yi mai ta'aziya ya sance mai bakin ciki bima akbara bihi ne anil umami sabiqati da abin da ya bashi labari na daga cikin al'umman da suka zo gaba wanda suka huce wa maqalatiha bi anbiya'ihim da kuma abubuwan da wannan al'ummatan suka faɗa ma annabawansu qablahu gabanin shi wa mihnatihim bihim da kuma jarraba su jarraba wa su manzan da aka yi bihim da wa'annan kafiran wa sallahu bizalika Allah sai sance mai bakin ciki da wannan an mihnati abta jarrabawa shi da yake cikin ta bi mislihi da kwatankwacin abin da aka yi ma wa'ancan min kufa misli da abin da yake kwatankwacin shi daga min kufari makka da kafiran makka wa annahu laysa awwala man lati zalika kuma Allah ya nuna mai cewa ba shine farkon wanda ya gaba da irin wannan kafircin da inkarin da wawuyantar da suke yi ba a thumma tayyaba nafsahu sannan Allah ya dada da ransa wa abana uzrahu ya bayyana uzrinsa bi qawlihi ta'ala da fada Allah madauki sarki da ce fatawalla anhum ka kauda kai daga barinsu ai arid anum ka kauda kai daga barinsu su wani abu na kyawu a cikin alkurani kullum yake ya kazalika ma atal ladina ayar nan da ta wuce gaba kazalika ma atal ladina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun wanda suka zo gabanin ka su ma duk duk manzon da yazo shi ma mutanen wa'annan kafiran wanda suka zo gabanin su duk manzon da yazo shi ma cikin mutane kawai sun tsace ne kawai ko dai masirci ne saboda ya zo abin da yake abin hankali bai iya kawo shi su mutane suke cewa a kawo musu aya a kai Allah ya goka eh mutum dan uwan mu haka Allah ba yana da malaiku bai aiko malaiku ba sai mutum kai to me dalilin ka me me aya ka sai annabi ya gwada aya ya gwada mujiza abin da yake keta al'ada abin da bai yi wayo kawai ce kawai kuma dan dabo ne yo kuma abin da ya wuce ce abin da ba mu gani mu yi imani da shi akwai wani kaza kawai wannan mahaukaci Allah yake kamar ya ji hankalin mu mu amma su mutane ake ma magana sai a yi a ɗora mutane wanda ake ma magana a matsayinsu sai Allah ya ce a tawasofi wani abin wai su mutanen ba san man da kai tun mutanen warko horon warko suka yi manzo da yazo bayan shi shi ma aka mai haka nan shi ma wanda yazo bayan shi aka mai haka nan kowa yazo haka ake mai wai mutane ko ko kafaran na wasiya suka ba junan su a mu ne mun za mu tafiya ku kafaran bayan kun zo kuma in manzon ku yazo kuma ku ce mai wai shi ko dan dabo ne ko kuma ku ce har Allah ya ce kamar kai tambaya ce kai ka ce mutum wanda bai san ba hakika na abin bai san ba wai an wasiya suka yi ko koya suka yi sai Allah ya ce bal me ma yake cewa a tawasiri bal bal hum qawmun tagun Allah ya ce kawai barre su mutane ne wanda suke azzalimai to guya ne zalunci ne in ba zalunci ba wanda yake wanda yazo ya fi kowa hankali duk manzon da Allah yake aikowa sai Allah ya zabe shi a cikin mutanen shi ya fi kowa hankali ya fi kowa hidin gaskiya ya fi kowa a takaice ɗabi'o'i na gari a jiki ma Allah bai rai aiko mai wata tawaya a jiki ba a tsarin a mutane ma a cikin ku ya fi kowa tsarkin nasaba duk manzon da Allah zai aiko sai Allah ya zaɓe shi a ciki haka yake turo shi zaɓa bai nake cewa cikin kota al'umma ya yi ku kun sani hankalin shi tun tashin shi ya yi ku hankali amma yanzu wai ku koma ku ce mai mahaukaci kun ana ɗora abu ne ba wurin ɗora shi ba shi ne zalimci a ɗora abu wurin gaskiya a ce gaskiya a ce ƙarya ce ƙarya a ɗora ce gaskiya ita ce gaskiya shi ne zalimci kuma zalimcin ba kowa suke ma ba sai kawunan su saboda wani ba Allah yana ba misali ce wai yanzu shin ko da a ce ba wai ba mutanen kirki bane ba suke zawa duk manzannin da sako guda suke zawa Allah abin bauta ɗaya ne kuma za a mutu a tarra shi a tada mutane musu hisabi in ka aikata abin kirki ka je aljanna in ka aikata na banza ka tai wuta duk mazan tun daga wani farko har karshe sakon suke sauwa kenan yace to wa yanzu wannan ko da dan giya ne kai yanzu dan giya guda yazo ya tarra ka bakin gari to a guje yana shi shiga ce kai nan akwai zaki ya taho in ka cika wannan dan giya ne ana nan sai wani shi ma ya sake gangarwa daga nan yace wallahi isa kanka dan zaki ya shigo gari ya ce aka samu ɗaya biyu ina ga alama duk ko baka da hankali aka kai na bakwai ka ce wata wannan yana da gaskiya to balle ba ɗan giya ba mutum wanda ya kowa hankali yake zowa ce muku ya baku labari haka abin ya zo tun harkon manzanni kowa yana da labari kafaran makama da suka zo zuwa ma aiki salon bancin har ma an cika ka abin da gumaka suna tamaka da addini kakansu annabi ibrahim kowa ya san ana da labarin annabawa har ma wasu da ba su da addini balle masu littafi kuma amma kuma a zo a bauɗe to wannan balhum shine Qur'ani ce balhum qawmun tawun ko barde su wannan kafaran kawai mutane da suke masu zalunci aba zalimi balhum qawun ko batatu ne masu masu zalunci aga lokaci ina ina ko ina ina ne ma ke ni da ko fatawalla anum yawa sai Allah madauki sarki yace fatawalla anum ka kauda kai da barin su ai arid anum ka kauda kai daga barin su fama an tabi malum sai ba abun zargi bane ba da hauka ko da sirki ko da dabo ai fi ada'i ma ballagta kai ba abun zargi bane cikin a isar da abinda ka isar cikin bayar da abinda ka isar musu kai ba abun zargi bane ba wa iblaghi ma humilta ko da kuma cikin isar da abinda ka dora ma na wahayi na ka isar da shi duka ba abun zargi bane kai wa misluhu akwai kwatankwacin wannan ne qauluhu ta'ala faɗa Allah madaukin sarki wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina bi ayunina da Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina ai ana nin isbir kai hukka kai hakuri ala azahum absa cutar su fa innaka bi haythu naraka kai kana nan ta inda muke ganin ka wa nahfazuka kuma muke tsare da kai muke tsarin ka sallahu sallahu Allah ta'ala Allah ya sance mu Allah madauki sarki ya sance masa bakin ciki bi haza da wannan fi ayin kasiratin cikin ayoyi masu yawa min hadal ma'ana daga cikin wannan ma'ana kamar da na hudu yace zai hudu a karshen ma fasali ayoyin qur'anin baki daya cikin irin kawai da ma'aiki yake sallallahu alaihi wasallam to ya zo cikin ayoyi da yawa inda yake irin ije ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin wannan abubuwan na na kahurai suka mai dan ya sance mai bakin ciki ya kwantar mai da hankalinsa abinda aka man nan ba kai kadai aka ma amma wa an su ma gabanin kaman zan da suka zo su ma kana aka musu to su ko laraba suna cewa idza ammal bala'u khafa shi bala'i in ya gama kowa da kowa to abin yana sauki kowa ne bai da kuɗi to abin sai ka ji da sauki sauki amma kawai go an go an san da kuɗi kai kai kadai ne baka da to ga sai abin sai abin hidamun ka to an kowa aka aka mai to kai ma dole kenan kai hakuri kamar yadda suka yi wancan suka yi hakuri ko da ba a ce ma ba mutum ya ko da ba a ba ba a ba da hakurin ba dole ne a yi hakurin wa an sun ma kamar cikin annaba abin da ke zuwa cikin wa'ansu kisas Allah alam bi sihatiha kamar ma tahaddi ko ko tahdidi ake musu barazana ake musu in baka doka ba in ka nuna za mu amshi annabta to su ba ba ba tsoro ake ba ma aki sallallahu alaihi wasallam ba lallaba su ake a ce mai a sance mara bakin ciki saboda kusancin su da kaunar da Allah tabaraka wa ta'ala yake alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Allah ya sa mu dace alhamdulillah wa salatu wa salamu